أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أعوذ بالله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأمره والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير مهل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kira mutane masu imani a cikin surar da muka fito ya kira mutane baki daya domin a fuskantar musu da wannan alkur'ani a gaya musu abin da yake kansu akan kowane mutum daya da kowane mutum biyu da kowace jama'a da kowa da kowa yanzu an gama za a tace a cikin mutanen wanda suka yi imani da abin da aka karantar aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da duk yazo da shi awfu bil uqudi ku cika alƙaura wanda aka kulla tsakanin ku da Allah kun adamu zarri ranar da kuka ɗauki alƙawarin alastu rabbikum muka ce bale da kuma alƙawari da yake tsakaninmu da annabawa da alƙawarin da yake tsakaninmu da sauran mutane na zaman duniya bayan mun zo duniya hukuncin shari'a ya hau kanmu mu cika alƙawura wato wannan ya nuna dukkan abin da Allah ya ba da umarnin a yi dole a yi abin da Allah ya ce a bari dole a bari ko da yake yakan kasu kashi biyar akwai abin da Allah ce a yi dole in ba a yi ba an halaka ana kiransa wajibai ko farillai akwai abin da Allah ya ce a yi amma ba dole ba an faɗaitar in an yi za a samu kaza za a samu kaza za a samu daraja za a samu soyayyar Allah za a samu shiga cikin jama'a mutanen kirki amma in baka yi ba to kai kai wa kanka amma ba dole ba ne akwai kuma abin da aka ce a bari dole da wannan guda guda biyun nan umurni wanda yake na wajibi da umarni wanda yake na sunna ko mandubi ko mustahabbi sai kuma wanda aka ce a bari dole in ba bari ba an halaka shine abin da aka ce haramu daga nan kuma sai abin da aka ce a bari amma in ba bari ba babu laifi wanda za a rubuta wanda ya yi amma idan ya bari za a rubuta masa lada shi na kiransa makaruhi abu ne wanda yake kallon haramun amma shi ba haramun ba ne akwai kuma wanda yake na tsakiya ana kiransa mubahi in ka yi ma da kyau in ba ka yi ma da kyau duk abin da ka yi an baka dama misali an kawo maka abinci an kawo maka ruwan wanke hannu abincin kuma yana ciwa da cokali an kawo cokali to duk wanda ka yi daidai ne in ka wanke hannunka ka ci da hannu daidai ne an baka dama ka yi sunna idan kuma ka ci da cokali an baka dama ai ba hana cin abinci da cokali ba to irin wa'annan su ne ake ta zumbahi to haka addini yake tafiya wannan ayi dole wannan ayi za a samu daraja wannan a bari dole in ba a bari ba za a samu halaka wannan kuma a bari amma ba dole ba amma in an bari za a samu wata daraja wannan kuma da yi da bari duka akwai fiska a cikin karatunmu na baya dai mun faɗi duk abin da ake ransa shari'ar musuluncin gabaki ɗaya abubuwa ne guda 25 wato biyar biyar sau biyar su ne abin da ake ɓoyewa a zuci guda biyar ana kiransu aƙida akwai abin da ake zubawa a cikin gaɓoɓi ana kiransu ana kiransu ibada su ne sallah zakka azumi hajji da jihadi jihadi babban su shine jihadin nafsi ka yi jihadi ka yaƙi zuciyarka ka fuskantar da ita Allah ka ji tsoron Allah ko da yaushe shine babban jihadi akan jihadin zubar da jini zubar da jini shine karamin jihadi wanda dole sai ya faru a dole sai an bi dukkan hanyoyi sun gagara sannan ake yin sa ya zama dole sannan ko akwai mu'amala tsakanin mutane da mutane ko tsakanin gwamnati da gwamnati ko tsakanin gwamnati da mutane amanat ana kiransu mu'amala na farko naɗe-naɗe naɗe-naɗe a yi su akan amanoni kowa a kai shi inda ya iya sannan daga nan kuma sai a koma abin da ciniki ke jawowa wannan dai naɗe-naɗe ne naɗa shugaban ƙasa naɗa gwamna naɗa sauran mutanen da ake naɗawa naɗa sojoji da shugabansu naɗa alƙalai da shugabansu an ga mutane jarumai a tura su aikin soja an ga mutane masu tsoron allah masu ilimi a tura su alƙalanci an ga mutane masu amana masu ilimin sanin dukiya a tura su wajen bankuna duk kowa a dubi abin da ya karanta ya iya ya ƙware a tura shi a kai nan ne za a samu jin daɗi amma kar a naɗa wanda bai iya ba don ana son sa sannan ga wanda iya ba a naɗa shi ba to wannan an ci amanan al'umma daga nan kuma sai abin da kuɗi ke kawo mu'amala ta kuɗi saye da sayarwa da bashi da jingina da kodago da rance ne da duka abubuwan da dai kuɗi suke shiga ciki sannan sai a iso na uku shine aure da abin da aure ke jawowa in an yi auren yaya za a zauna in za a yi auren yaya za a yi wace iri za a aura wace iri ba za a aura ba ya za a zauna in an yi auren sannan in aihu ya za a yi in an mutu ya za a yi har zuwa gado daga nan kuma sai a shiga abin da ake yanzu sulhu wa sulhu khair duk inda wani abu ya faru wanda ya kamata a kai kotu kar a kai kotu a kira manya a duba abai mai gaskiya gaskiyarsa abai mai ƙarya ƙaryarsa a bada hakuri a zauna lafiya in cikin naɗin naɗin ne in cikin maganan kuɗin ne a ni ka bani aro ni ka bani kyauta ne a ni aro na baka to in wannan in jayayya duk sun samu sai a yi sulhu na zo wajen auren ma haka ai sulhu in ya gagara in sulhu ya gagara to sai akai kotu na biyar kenan ga na zuciya ga na gaɓoɓi ga na tsakanin bayi da bayi ga kuma na tsakanin na tsakanin bayi da bayi shine ya shafi naɗe-naɗe da abin da kuɗi ke kawowa ke jawowa da abin da aure ke jawowa da kuma sulhu da kuma zuwa kotu sannan sai gyaran mutum ya gyara kansa ya yi ɓanna amma abinda za ta yi ga yadda zai gyara kansa da kansa shine kafara su ma ga sunan guda biyar ba inda wani zai sa maka baki sai dai in wurin haji ne za a sa mutane biyu su yi maka hukunci su nuna maka yadda za ka yi to daga nan sai na ƙarshe guda biyar ɗin wanda haƙoƙi ne da haddodi to a nan ne ake samun damuwa kullum in ka jance kasa ba ta shari'ar musulunci to akan waɗannan ne guda biyar na ƙarshe wanda suke fidda jini ko za su sa a yanke hannu ko za su sa a yi gudana ko za su sa a yanke hannu da ƙafa ko za su sa wani abu dai wanda yake na haddi ne bambancin haddi da haƙƙi haƙƙi na ɗan adam ne idan ya ce ya yafe shi kenan ba sauran magana haddi kuma na Allah ne ba yadda za a yi wani a yi fadanci a fasa yinsa sai dai shi baya da wata hanya wanda ana kiranta shubha in haddi ya samu shubha za a kau da shi za a kau da za a kau da haddi in an samu fita ko ya karama ce mafita annabi na ce idra ulhudu da bishi ba ta masalatu ku kau da haddi akan musulmi in kun samu ɗan rikici in dai kun samu dama to shi da haƙi wanda yake na ɗan adam ɗin da haddi wanda yake na haƙin Allah ɗin masu fidda jini guda biyun nan to su ne ba a yadda wani ya yi ko waɗansu guruf su yi ba sai dai gwamnati to shi nace in ba a yi sa'a ba gwamnatin ta zama ba musulma ba kamar yadda ya faru gare mu lokacin da ingilishi suka zo suka mamaye mu su ne da gwamnati kuma nan Allah ya gaya mana har abada ba zai ɗora wani musulmi ya zo ya mallaki musulmi ba har abada mumini kenan wala ya tsalla da kebi na al'ummin sabila abinda ya sa tura suka mamaye ƙasashen musulmi suka danne suka zama su ne gwamnati musulmin ne muka yi laifi za a yi ta kashe mutane ba gaira ba dalili sarakunan da ya kamata su kiyaye jinin mutane su suke kashe mutanen ba gaira ba dalili su kwace matan mutane su kwace gidajen mutane ba inda za ka yi kara su wanda su ake ya kamata ya kara wajen su su ne suke yi to shi kenan sai Allah ya turo tura suka zo kwace mana mulkin mu suka zo su ne masu gwamnati to idan bature yana mulki idan ka ce ragare wannan barawo ne ya yi sata mu abu shari'ar mu ta musulunci idan an bi hanyoyi hanyoyi duk ba a fitar da shi ba sai an bi hanyoyi wajen kusan talatin kafin a yanke hannun barawo ana neman shi buhari da suka ce masa ranka da dai wannan abu sai ku gwamnati ku ne za ku iya zartar mana da wannan hukunci na yanke hannun wannan barawo sai bature tambaya menene za a yi mana a ce yanke hannun daman sa shine hukuncin mu to wai lokacin da yake da hannu biyu ma bai iya ya ci da kansa ya rike kansa ba sai ya kwanta ya yi bacci in an tara kaya ya san ɗaje ya tata to in yanke masa hannu ai ya zo miskini an lalata shi fiye da na da abin da ya kamata a yi masa irin wannan wannan ya yi tata an yanke hannu wancan ya yi tata an yanke hannu ai ya kasa ta zama kasar miskinai abin da ya kamata shi a ganin sa ba shi da yake bai imani da Allah ba ai za a kai shi ne a horar da shi gidan horo aikin da baya so a tilasa shi aiki din dama ba aiki ne baya so ba ke zai zata a sa shi aikin dole wata shida akalla ko shekara kamun ya dawo ya horu zai zo ya rike kansa ya rike gidansa ba zai sake yin sata ba shi nan da ya je kurkuku sai ya da tsohon barayi kamun wata shidan ko shekara sai su koya masa dabarun sata wanda da bai iya tunanin ana yin wannan irin dabarun ba kamun ya fito ya kware cikin a cikin sata fito wasu zama ungurmin barawo da kakke kaga wannan maganin da aka sha bai warkar ba ciwo ya kara amma da wanda Allah ya yi din ne aka yi shi Allah shi ya halicce mu shi ya san ɗabi'ar mu mutum ya yi sata aka bi hanyar da za a bi a kudin da shi aka rasa sun shari'a ta karanta masa aya wa sariqa wa sariqat fa kawai jawma jaza ma ta subhana ta'ala min Allah a yanke masa hannu a za hannu cikin mai ya warke a rataye hannu guntun a wuyansa kowa ya ga munin sata idan ya warke din nan to kullum in akwai budurwa a gidansa yarsa in wani zai nema ta to yar barayin zaka ne dai ba ruwana idan an yi sata a wani gida akwai yasa ta aure a gidan to ai nan gaba bai kamata ma an yi sata a gidan na ai magana ba gida da ƴaƴan barayi ni da rafu ga gidan mu duk hannayen su biyu ne ba mu da barawo a gidan mu to da ita ba ake dubi to ko ina in dan ya je neman aure dan barayi zaka ba ƴarka ba ruwana to sai ya ɗebi bakin jini gidan su familin su duk su ɗebi bakin jinin wannan barawo shi kadai to sai su taru da dare su yi mashawara baba ko kuma yaya ta bata mana suna amma yanzu abinda za mu yi mun shawara za mu mai da kai gari kaza inda ba a san ka ba a san mu ba saboda haka nan da yanzu nan mu ya ɓaci don mu samu zaman lafiya a daina yi mana wannan irin tallafiya shi a tabbatar da yaya a siya masa gida a wani gari idan ya koma garin abin da za su fara nema a garin salamu alaikum barka da zuwa sai su miƙa hannun dama za su yi wa baƙo mara ba me zai fitar ya nuna musu guntun hannu ko ko hannu zai fitar abin za su fara yau hannunsa za su kai shi baƙo ya zo me zai yi sai fitar da guntun hannu a hau ashe baƙon namu barawo ne to kaga wannan magani ya fi wancan magani na bature warkar da wannan irin ciwo ha kuma aka ce zina aka yi sai bature ce me haka a ce ai mutum ne ya kwanta da mace wanda ba matarsa ba kuyan gasa ba to sai me da tana da miji ne ya yi kara to ba ta da miji mutane sun yi soyayya sun ji daɗi me ya kawo kinza me ya kawo bulala kaga ba zai yi ba kenan to duk abin da kuma da masa shi ne yake bai imani da abin da kai imani da shi ba sai ba zai yarda ba shi bature shi ne kuma gwamnati yanzu ka zauna cikin wannan halin shekara 60 bature da ya zo tafiya sai ya danka kasar hannun almajiransa wanda su ne ya karantar su ne magadansa sai muka tafi kan haka har wani lokacin da muka gane ashe wannan ƙasa ba ƙasar bature ba ce ƙasar mu ce yanzu kan mu ne musulmi kowa lallai tun da gwamnati musulma ce ina nufin arewa arewa arewa arewa talakawa musulmi ne ba abin da ba mu da hanzari sai mu gudanar da shari'a musulunci amma babban abin da ya fi shine wanda shi ibrahim kaura ya faɗa babban magani a warkar da zuciyoyi mana a goge su su kyau ka dabla man ta zakke wa zakarin marabbi fasalle a goge zuciya a fitar da daukan da ke cikin da zikirin Allah har mai zuciya ne ya ji tsoron Allah domin Allah annabi ya ce inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu ala wa hiya al-qalbu akwai zoga cikin dan adam in ta yi kyau dukkan sa yayi kyau in ta yi muni dukkan sa yayi muni in ba ku san da ita ce zuciya to a goge zuciyar nan tunda Allah ya bada abin da za a warkar da zuciya da shi ka tabla man zakkaha wa khaba man dassaha wanda ya tsare zuciyarsa ya fuskantar da ita Allah da tsoron Allah hakika yayi babban rawa wanda kuma ya dur ya turbuda zuciyar cikin kwatami cikin jini cikin kashi wannan ya ya taɓi ka goge zuciyarka ka sa son Allah da son annabi a cikinta ka sa son bayan Allah cikinta ka sa kyauta zato tsakaninka da bayan Allah cikinta in ka goge ta kullum kana yin sallah biyar kana yin istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah ba yadda za a yi in dai waɗannan abu kayi saboda Allah ba yadda za a yi kai tunanin sata ba yadda za a yi kai tunanin neman mata ba yadda za a yi kai tunanin kashe wani koyo wani abu domin Allah ce inna salata tanhiya an fahsha'i wal munkar wa la zikrullah akbar ita sallah in an yi ta tayi kyau tana hana mai yin ta dukkan mugun abin da Allah ya hana in ku an hada da yawan zikiri to magani ya fi haka girma wa la zikrullah akbar ka hada sallah yin ta cikin jama'a da zikirin Allah safe da yamma yaushe za ka yi tunanin neman mata ko liwaɗi ko kulla sharri balle tunanin kashe ɗan adam kai kana ta kanka saboda haka gyaran zuciya in an gyara zuciya ai sai wani barawo ya yi sata ake nema alƙali yin kyanu in barawo bai sata ba ba ai sai wani ya yi lalata ake nema a yi haddi in wani wani bai lalata ba ba ai sai an yi kisan kai ake neman ramawa in wani bai kisan kai ba ba in an gyara zuciya waɗannan abu duk sai su yi sauki sai da abin da ba a rasawa irin na ɗan adam saboda haka a tsaya a gyara zuciyoyi abin da yake da muni shi maganin sai waɗansu suka duba suka ce ai maganin ma ciwo ne istibarin da kuke ai ma ai ciwo ne salatin ma haka la ilaha illallah ma haka neman malamai masu koya muku hanyar Allah ai su din ma haka din ne to shikenan in an ce magani ya zama ciwo yaushe za a warke saboda haka ya kamata mutum ya wa'azantu tunda Allah ne ya ce wazkurullah kaseeran ko idan wance Allah ce wazkurullah kaseeran wani ya zo da la tazkurullah la qalilan wala kaseeran magana ma zaka ji to Allah ce ku zikiri da yawa wani ce kar ku zikiri ko kuma ku ta ne wa yaqulu lamma sadu zikri wa yaqulu innahu la majnun wa zaki nam la ilaha illa astagfirun wa yaqulu inna la tariku aliyati an sha'il majnun abu da bi kyau dai a gyara zuciyoyi an gyara zuciyoyi to nan ne za a samu bin Allah daidai wato wannan zamani ya zo ya gagari mutane da ikon Allah yanzu gashi Saudiya ce ake cewa tana shari'ar musulunci amma ko ita abubuwa da yawa sun gagare ta duk muna zuwa muna muna gani muna ji abubuwa da yawa sun gagare ta ya ta iya yanzu gashi an ce bana sai mai shekara kaza ne zai je makka mai shekara kaza ba a yadda zai je makka wannan shari'ar wani wani ne doka ce ba shari'ar musulunci ba ce to irin waɗannan haka Allah ya kawo sai mu sallama wa Allah mu koma ga Allah Allah ya mana magani mu ta roƙonsa abinda muka samu mu gode masa ya ƙara mana abinda muka samu mu ta nema ya ƙara mana wannan shine magani aw humil uqudi Allah yana kira mu cika alƙawura na tsakanin mu da shi da tsakanin mu da bayansa uhillal lakum bahimatul anami ubangiji ya ce yana daga cikin aqida aƙidodin musulunci alƙawuran musulunci ya zama duk halattawa Allah shi kaɗai yake halatta abu shi kaɗai yake haramta abu haƙƙinsa ne ba wanda yake da ikon ce kaza haramun fi Allah ba wanda yake da ikon ya halatta ko ya haramta fi Allah shi kadai kamar yadda shi Allah ya faɗa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litafsiru Allah alkazib duk wanda ya nuna wani abu yace kaza ba kyau haramun ne to ka duba alqur'ani in ka ga abin da sunansa kamar yadda kake gani biya da sunanta zina da sunanta kisan kai da sunanta a cikin qur'ani ko hadisi wancan mutumin gaskiyarsa in ka duba babu to ƙarya yi wa Allah duk wanda yake wani ba kyau in ka duba qur'ani ba ganshi da sunansa ba ka duba ne ba ganshi da sunan kame kame aka aka kulla aka hada to magana ce ta banza Allah bai haramta ba annabi bai haramta ba da Allah ya haramta zai ja sunan abin don ba abin da Allah bai san sunansa ba yadda ya sunan zina ya sunan shan giya da caca da kisan kai da ƙarya da girman kai da hayin shi biya ba ɗaya su to ai sauran abubuwan da waɗansu mutane ke ce ba su da kyau ma Allah ya san sunan su me yasa bai sa ba kashe ba gaskiya ba ne ƙarya aka yi wa Allah bayan ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa bayna yaday Allah wa rasulih taqullah uhillal lakum bahimatul anami Allah ya na halatta muku bahimatul anami dabbobi na gida su ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki illa ma yusli alaiku amma zan karanta muku waɗansu abu nan gaba wanda ban halatta ba na haramta domin kowane abu na duniya asalinsa halal ne haram daga baya yake zuwa daga Allah komi a duniya halal ne Allah ne sai ya ce banda kaza banda kaza su ne haram ne domin ya riga ce wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a duk abin da yake bayan ƙasa na yi shi domin ku ku ƴan adam wa darda fadha halil anami ƙasan nan na shimfiɗa ta ne domin talikai na saboda haka ne idan ce abu kaza haramun ku sai Allah ya faɗa ya ce banda kaza in ya ce banda kaza to banda kaza din idan mutum ya ce abu kaza haramu aka nemi sunan abun a qur'ani aka nemi sunan abun a hadisi ba a sa mutum mutumin ƙarya yayi wa Allah Allah bai haramta ba da ya haramta da ya faɗi abin da sunansa wa illa lakum baymatul ami illa ma yutla alaikum banda abin da zan karanta muku nan gaba ghayra muhillis sayyidi kuma dukkan kai dabbobin farauta su ma halal ne dabbobin farauta shanun akwai shanu na gida akwai shanu na daji akwai awaki da tumaki na gida akwai na daji su gada su batsiya da sauransu su dari su kanki dukkan su gaba da su halal ne sai dai wanda aka haramta lokacin da aka shiga harami wato aka daura haramin umra ko haramin hajji nan ba dama a yi farautan dabbobin farauta haka kuma in an shiga akwai hurumin da ba a taba su ko da baka da irami in ka shiga hurumin wurin to ba za ka ba za ka yi farauta ba illa ba gaira muhilli sai da antum hurum lokacin da kuka dauki harami inna Allah ya fi ma yuri idan ka yi magana kai yi magana sai a ce ai hukuncin Allah ne Allah shi yana hukunta yadda ya ga dama shine mai kasan mai kasa shine mai halartawa shine mai haramtawa abin da ya haramta ya haramtu abin da ya halatta ya haramtu ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air Allah wa la shahr al haram wa la hadi wa la qalaid wa la hadi wa la qalaid wa la min al bayt al haram yabtaghu وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يفتحون فضلا من ربهم ورضوانا إذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب wannan sura gaba ɗayanta sura ce ta madina kuma dukkan da ba na shi babu mansuki a cikin duk hukunce-hukuncen da ita duk abin da annabi na ce duk abin da take halal ne ku yadda ku karba halal ne duk abin da take haram ne ku yadda ku karba haram ne ita ta da cikin surori da suka sauka da karshe domin bayan hudaybiya ta so ba sauka kuma har hajjin ban kwana na sauran shekara na sauran kwana ba ji tamanin da ɗaya ko da biyu manzo Allah ya bar duniya abin da ya sauka lokacin ma yana cikinta saboda haka take cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minun da ku imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuhillu sha'airan lahi wala sharal harama wala alhadi wala alqalaida kada ku halatta abubuwa waɗanda suke na alamomin addini wanda Allah ya nuna masa kada ayi kaza kada ayi kaza musamman abin da ya shafi abubuwan haji domin sha'ira kowace alama wadda ke nuna harkar addini ana kiranta sha'ira amma an fi yin amfani da ita sha'iru a cikin harkokin haji zalik wani azim sha'ir Allah fa inna min taqwal qulubi duk wanda yake girma abubuwan da Allah ya kafa ya nuna alama ne na addini yin haka din alama ne mutumin yana jin tsoron Allah la tuhillu sha'iran lahi wala sharal harama kada ku halatta yin yaki a cikin watanni waɗanda Allah ya haramta yin yaƙi a cikinsu su ne wata guda hudu wato zulƙida zulhajji muharram rajab wannan guda hudu ba a yaƙi a cikinsu ainihin abin da yasa aka tun zamanin dama haka yake kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci ya zo kuma sai ya tabbatar da waɗannan haka biya arba'atu gurub zulƙida an hana yaƙi a cikin zulƙida domin dama yawanci fataucinsu yawancinsa yaƙi ne a yaƙi a ƙwaci kayan wannan ƙwaci kamun musulunci ya zo to sai suka ajiye wa kansu tunda yake akwai haji tun lokacin a zamanin annabi ibrahim ko kun kace tun zamanin annabi adam ana yin haji yadda dai ake yi yadda suke su ba yadda annabi ya zo ya nuna ba domin annabi ya ce yau duniya ta sake juyawa ta juyo to daga yau babu canja ayyukan haji ku yi haji kamar yadda kuka ina yin haji to sun ajiye babu fada ba yaki a cikin watan zulkida don lokaci ne ake shirye-shiryen tafiya haji ba fada ba yaki a cikin lokacin watan zulhaji domin a lokacin ne za a yi haji ba fada ba yaki a lokacin a cikin watan almuharram don lokacin da ake komawa gida ba faɗa ba yaƙi a cikin lokacin rajab domin wata shida rabin shekara ya yi ya kamata a je a yi umra kamun lokacin hajji ya sake dawowa gudu an yi wannan don kariya na zaman lafiya a samu a yi ibada ne tun zamanin daɗin balle ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin wannan musulunci namu wala sharar harama wala hadiya ha kuma in kun ga mutane abokan musulmi ne amma sun muku laifi ko da lokacin da suka yi muku laifi ko ba musulmi bane ko cikin musulunci da aka zama yar gafa tsakanin mutane da mutane musulmi to in ya daura ya daura harami to ya tsira komi gaba suke tsakanin ka da shi ha kuma dabbobinsa na hadaya da kaga dabba an rataya mata alamar hadaya ta tsira ba za a taba ta ba ko su mutanen sun tsira ba za a tare su a ce ai shekaran hudaybiya su ne suka hana mana mu shiga makka mu yi umra mu ku yanzu da yake mun yi ƙarfi bari ka gani mu hana su a an hana yin wannan don kana gaba da mutum in ji Allah bai kamata wannan gaba ta ɗauke ka zuwa ga kai ta'adda kai zalunci ba wala ji wanda kuma shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada gaba da mutane ya hana muku yin adalci idilu ku yi adalci wala shal haram wala hadiya wala qala'ida haka kuma in kun ga ita hadayar an sa mata alama ko an ɗaura mata ganye ko an ɗaura mata takalmi ko an ɗaga tozonta to wannan duk alama ce wannan dabba ce ta hadaya za a tura ita ka'aba ne to ba a ba a far musu wala hadi wal qala'ida wala amin al bayt al harama kada ku musulmin da suka tasan ma zuwa haji ko umra do akwai gaba tsakanin ku ku ce Allah ya kama ku iya zukan zaku a hannu a Allah bai kama ku kana suna cikin hurbi ba wanda zai taba su masu nufin zuwa haji ko umra yaktabuna fadlan min rabbihim wa ridwana ba za a yi mamaki ba tun daga musulmi suna faɗa da musulmi suna kashe junansu to irin wannan gaban in ta ku tsakanin musulmi da musulmi kada musulmi masu ƙarfi su ga wanda suke gaba da su marasa ƙarfi sun za su je haji su far musu akan dukiyoyinsu an hana wala amin albayt alharama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana masu neman fadalan Allah ubangijinsu da zuwa haji da zuwa umra din da kuma samun ciniki domin an yarda ya ciniki yana cikin aikin haji ana an yarda ya ciniki yana cikin aikin umra wala bin alaikum an tabtu fardan min rabbikum ba hana ba yabtu mana fardan min rabbi wa ridwana za su je su yi umra su yi haji kuma za su yi fatauci a cikin wannan tafiya ta haji da umra to kar ku taba su kar ku taba dukiyarsu wa idza halaltum faqadu an ce ghayra muhilli sayyidi banda idan mutum ya ɗaura harami ko ya shiga harami ba yadda za a yi farauta to idan mutum ya gama aikin haji ko ya gama aikin umra ai yadda in mai farauta ne je ya farauta wannan umurni ana kiransa amru ibahati umurnin halattawa ne wato da an hana yanzu kuma an halatta kamar da abinda azumi ya hana da halal ne amma azumi ne ya hana to in rana ta faɗi an sha ruwa duk abin da aka hana din nan yanzu an bari a yi yabtawu da fallon min rabbi wa ridwana wa idza halatum fasadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin gaba da mudansu mutane da yajrimannakum kada ya dauke ku a an ta'atadu ku yi ta'adda akan su ko akan dukiyoyinsu don gaba da take tsakaninku da su ولا يجب أن نكون جنار قوم أن تعتدوا أن تبدوكم أي المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان واتقوا الله kada tuna abin da suka yi muku an tabbukum don wata shekara sun tsare ku sun hana muku shiga makka ku yanzu ka aikin da muka yi karfi ga mu Allah ya kama ku a'a kar ai haka an tabbu ku ayyuhal jinaran an ta'adadu wannan gabar ta dauke ku ku yi ta'adda kan su kan dukiyarsu Allah ya hana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa na ba ku murni in ya Allah ku riga taimakon juna 'alal birri akan abin da yake na aikin alheri wat taqwa da abin da yake na aikin tsoron Allah albirru dukkan aikin alheri ko Allah aka yi wa ko mutane aka yi wa to sunansa birnu amma a taƙwa Allah kaɗai ake masa taƙwa a ji tsoronsa to mai tsoron Allah ya samu yarda wajen Allah mai aikata alheri ya samu yarda wajen mutane da abin da ake nema ɗan adam ya musulmi ya zama ya zama tsakaninsa da Allah akwai yarda tsakaninsa da mutane akwai yarda ya baiwa Allah haƙƙinsa na Allahu akbar farkon sallah ya bai wa mutane haƙƙinsu na ƙarshen sallah assalamu alaikum abin da ake nema kenan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal udwan wat taqullah kar ku taimaki juna akan abin da yake na sabo da ƙetare iyaka ku ji tsoron Allah wannan yankin wannan aya da shi ne ake kafa kamfanoni da shi ne ake kafa siyasoci da shi ne ake kafa kungiyoyi a musulunci da shi ne ake dukkan harka na aikin gayya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku hada kai ku hada ƙarfi ku taimaki juna akan abin da yake na alheri ne wanda zai zama muku alheri da abin da zai zama muku hanyar tsoron Allah wala ta'awanu kada ku yadda ku hada kai ku hada ƙarfi ku taimaki juna akan abin da yake na sabon Allah ko na cutar ɗan adam wal udwan wa taqullah ku tsoron Allah wannan kafa kamfanoni ne kafa kungiyoyi ne kafa siyasoci ne aikin gayya ne duk abin da yake na haɗin kai wanda zai jawo mutane alheri da wannan ayar ake hujja saboda haka a ciki kuma kar a yarda a haɗa kai a zaɓi Allah ko a haɗa kai a cuci ɗan adam wala ta aure mazuwa na takulla lokacin da aka samu mulkin kai za a samu mulkin kai a Senegal sai aka kawo shin ana son nasara su tafi ko ana son su zauna wuyi da no to sai shehu ibrahim ya zama yana bangaren lemin gate wajen su tafi ɗin nasara su tafi to sai aka yadda nasara za su tafi to sai shi ibrahim ya ba da shawara wa mutanen senegal malamansu ya kira taron malaman senegal aka samu tun wajen tamanin da shida ya ce abin da ya sani ne me ku za mu yi shawara ne kada mu zauna ƙarƙashin jan kafiri jan kafiri ya tafi koma ƙarƙashin baƙin kafiri ba za mu yadda mu yi haka ba mu senegal tis'in da biyar cikin ɗari musulmi ne ba za mu yadda mu koma ƙarƙashin baƙin kajiri ba ya za mu ya za mu mu kama jam'iyya suka kama jam'iyya suka sa mata solidarity hizbut ta'awu ana nan ana nan ana nan ana mitin malamai ana mitin yace ni ba zan shiga siyasa ba zan ba zan tsaya siyasa ba ba zan sa ɗana ya tsaya takara ba ba zan sa wani almani ya tsaya takara ya tsaya takara ba kowane musulmin senegal ya tsaya da ni da ƴaƴana da almajiran duk za mu taimake shi aka yi haka a hankali a hankali wanda suke tare da faransa mai tafiyar nan magadan suka sa kuɗi wa malamai da Allah karka bata mutuncinka kamar Ibrahim ya kana malamin addini kana siyasa da Allah karka bata mutuncinka kamar Ibrahim ya kai abin da aka san ka da shi za ka ke da daraja a Senegal daga makarantarka sai gonarka sai almajanka ba wanda da siyasa irin Ibrahim ne Ibrahim ne gahi ga malam ga malanta ga siyasa to sai suka lalata abin sai ce Ibrahim ke cewa to ai musulmi dole yayi siyasa siyasatul muslimi ma yarhu al-islam qawlan wa fi'lan siyasar musulmi abin da zai dauka musulunci wajen magana ko wajen aikatawa amma duk wanda ya shiga siyasar da ta saba da addini wannan ya sai da lahirarsa ya sai duniya ake magana da suke cewa wai an shiga siyasa an shiga siyasa marin abin da ya kamata daga gonarsa sai masallacinsa sai almajiransa sai ya zauna akan mun ta addu'a inda haka sai na Umaru yayi addini zai zo Senegal da sai na Umaru ya zauna a masallaci da gona akan buzu addini zai zo Senegal ba jihadi ya yi ta yi ba kuma kowane lokaci akwai irin jihadin da ake yi addini ya samu ci gaba saboda haka duk abin da ka sani zai taimaki musulunci a yi da kai ka haɗa ƙarfi a yi da kai duk abin da ka sani zai cuci musulunci kar ka yadda haɗa kai a haɗa ƙarfi a cuci musulunci ko a cuci ɗan adam duk abin da yake na tsoron Allah na taimakon ɗan adam na taimakon ƙasa na taimakon addini to a yi da kai abin da ya zama kuma na cutar ɗan adam ko cutar addini karka yadda a haɗa kai da kai a wannan wurin wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu lil udwan wat taqullah wannan ta harkar duniya kenan ta harkar addini kuma ta nan ne masu ɗariku suka haɗa kai suke yin zikiri istighfari da salatin annabi da suna taimakon juna cikin haka in an taru an yi zikiri din na an karfafa zuciyoyin wanda zuciyoyin su ba karfi saboda haka nan ma haɗin an haɗa kai ne an taimaki addini an taimaki zumunci na musulunci inna wal mu'minu da ikhwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wa taqullaha fi dhurri Allah inna Allah kusan Allah wa shadidul iqab mai tsanin uquba ne in kuka sabe shi kuka yi umurninsa kuka cuci bayansa ko kuka cuci addininsa zai muku mugun hukunci mai tsananin uguba ne Allah.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
حرمت عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيهة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Allah ce dama na gaya muku na halatta muku dabbobin gida guda hudun nan raƙuma shanu tumaki awaki kuma na halatta muku dabbobin daji wajen farauta amma banda lokacin da aka ɗauki irani na haji ko da umra ya an gama aikin haji ko umra nan ma na halatta to ga abin da nace za a karanta muku an haramta din su ne waɗannan hurrimat alaikum maitatu waddam daga yau an haramta muku cin mushe wato dabbar da ta mutu ba yanka ko ba dabbar ruwa bace ta mutu ba yanka to ta zama mushe ba a cinta waddamu haka kuma da suna taran jini in sun tari jini sai su soya shi ya zama musu abinci to daga yau an haramta wannan jini sai dai jinin da yake kokoye a cikin kokashi ko a cikin nama to wannan ya zama dole ba yadda a ware shi amma jinin da ake yankawa din nan saboda surar lal'ami ta ce daman maskuhan jinin da aka jan haramta ba jinin da ake yanka ya hu hu hu hu lokacin yankan nan ba ba wa jinin da ake samu cikin nama ko cikin bargo ba wanda ake yankawa yana hu hu din nan to an har an haramta shi daga yau wala khinziri an haramta alade gaba daya da namansa da fatarsa da kashinsa gaba daya ba wai naman kadai aka haramta banda banda kashi banda fata ba dukkan sa gabaki da alade an haram an haramta shi amma illa li ghairi llahi haka dabbar da aka zo yanka ta aka kama sunan dodo aka yanka da sunan dodo to wannan ma haramun ce yankan bai yi ba da bismillah ake yankawa ba da sunan wani abu ba da bismillah ake yankawa imam shafi yace in musulmi ya yanka ko ya manta bismillah za a ci ko ba bai faɗa ba za a ci in ne musulmi ne amma imam malik ya ce in ya manta za a ci amma in da gangan ya bar bismillah ba za a ci ba Kurimar alaikum mai tattu wa dan wada murkin ziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi wal munkhaniqatu haka dabbar da ta shaki ta sha ta shaki ta shaki ko da igiya ko kuma tana susan wuyanta ne ta sa wuyanta tsakanin itace da itace da ta saukar da wuyan sai wuyan ya makale itace ya shaƙe ta ta mutu ta wannan hanya ko igiya shaƙe ta ta mutu ta wannan hanya wal munkhaniqatu wal mawquzatu da dabbar da aka jefe ta ko da sanda ko da dutse sai ta mutu ita ma ta zan bushe ne har yanzu wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu haka dabba da ta gangaro kan dutse kamun ta iso kada ta mutu ko ta gangara cikin rami ta ba ita ta mutu wanda duk ta zamo shi har yanzu wanda ni hatu haka dabbar da suka yi fada da junansu ɗaya ta soke ɗaya da ƙaho ta kashe ta ita ma ta zama mushe har yanzu kuma aka da haka dabbar da namun daji suka ci ko kura ko zaki ko wani abu to sauran naman ya zama mushe illa ma zakkaitu amma duk waɗanda na lissafan nan banda mai dab da damu da rabul kinziri da ba uhillin ghayri wal munkhaniqatu dabba ta shaƙe ta shaƙi amma tana kada ƙafafuwa tana kada gaba na ce maza wuka maza wuka ya ka zama wuka aka yanka to wannan ta zama halal wal munkaratu wal mutaraddiyatu haka wanda ta gangara din an same ta da sauran rai tana kada ƙafafuwanta maza wuka aka yanka ta yi ta zama halal wal mutaraddiyatu haka wanda ta fada a rami din ko daga dutse din ita ma an samu rai rayuwa aka yanka ta zama halal haka wanda aka soke ta din ma da kaho idan aka samu tana tana shure shure aka ce mazauka aka kawo aka yanka ita ma za a ci haka kuma wanda kura ta kama ta ci wani abu amma bata dauka gogoro ba tana shure shure sai a yanka ta zama haram illa ma zakkaitun kenan wato ka'ida dai abin da za a lura da shi akwai abubuwa guda biyar in sun samu ga dabba yanka ba zai mata amfani ba kamun ka zo ma an fasa kanta kwanya ta kwanya ta zube ko ka samu tana shure da gababuwanta ba za ka yanka ba ai ta riga ta zama mushi in dai kwanya ta zube a ƙasa kai ya fashe kwanya ta zube yanka ba zai amfani ba ha kuma idan kurar da ta kama akuyar ko dabbar ko wace iri in ta cinye makogaran nan da za a yanka ba wurin yanka ta cinye makogaran duk gaba gida amma kafafuwa suna kadawa ba wurin yanka ta ga bushe ha kuma in aka fasa wurin da ake samun huhu da hanta din nan aka fasa aka fitar da huhu aka jefar ko aka fitar da hanta aka jefar to ba za a yanka ba ta riga ta zama mushe ko tana kada gaba ha kuma in aka samu an fito da hanjin an keta ba za a yanka ba in in kashi ya zube amma don an fitar da hanjin a waje ba tsinka hanjin kashi ya fito ba za a iya yankawa amma in an tsinka hanji kashi ya fito to ba za a yanka ba ta riga ta zama mushe ha kuma in aka karya wuya ko baya a lakan nan da take cikin cikin kashi ta tsakiyar kashi din nan farin abin nan to in an karya wuya ko an karya baya ya riga ya fito fili to ba za a yanka ba ta zama mushe waɗannan guda biyar kenan kwanya ta fashe makogarai an cinye an fasa gidan hanta hanta ta fito ko ko huhu ya fito haka an fasa hanji an keta ya zube haka kuma lakan nan da take cikin kashi ta fito ta tsinke ba za a yanka ba illa ma zakaitu wa ma zubiya al musubi ha kuma abinda aka yanka wa duwatsu da ake musu ibada akwai duwatsu da suke kafawa suna musu yanka a makka suna shanya naman da suka yanka akan wa'annan duwatsu to wannan naman ya zama haramun tun da zakan duwatsu duwatsu tsafi aka yanka wa an tastaqsimu bil azlam ha kuma daga yau an hana a nemi nasara da kyauro suna da kyauro da suke ajiyewa guda uku idan mutum zai yi aure ko zai kaura ko zai tafi yaƙi ko zai wani wani abu dai muhimmi to sai ya nemi kyauron nan ya bashi labari kyauron guda uku ne gefe daya an rubuta amara ni rabbi kyauron daya kyauro na biyu an rubuta na hani rabbi kyauro na uku an ce gafara to ma'anan wannan ubangiji na ya ce ba kuma ini wannan ya ce ubangiji na ya ce kada in yi in bari wannan ubangiji na bai bada amsa ba tukuna to wurin da bai bada amsa ba in shi ne aka ɗauko wajen kuri'a ɗin to sai a sake bugawa to daga yau an hana wannan abin da za ka hana don ba sunan Allah ciki in ya ce amara ni rabbi Allah ubangiji na umurce ubangijin sa wa kenan dodo ko kuma Allah in dodo ne ya zama gani ne in kuma Allah ne yau suka gabu da Allah Allah ce masa ya yarda yayi wa Allah kariya yau shi suka gabu da Allah Allah ce ya hana yayi wa Allah kariya ina nufin rabbi din nan dodo ne da ba kafiri ne ya ridda inda musulmi ne dama ya ya rike abin mutan da yana yi in kuma musulmi ne to nan yayi wa Allah kariya inna da zai tsoron lafi ba lafi ba zai samu babban rabo ba to wannan ma an hana daga yau wa an tasdaqu bil lam zalikum fisqun wannan abubuwan da aka lissafa duka yin su fita ne daga hanyar Allah mai yin su ba cikin hanyar Allah al yawma idzal ladina kafaru min dinikum al bishrukum ya jama'a musulmi yau dai kafirai kam sun ɗaya tsammanin za su iya hana addinin ku tafiya daga yau ƙarfinku ya nuna kafirai sun ɗebe tsammanin za su iya da addininku ba za su iya da shi ba ya riga ya gagare su daga yau addini ya ga ya zama gagarau a makka da sauran jaziratul arab kafirai sun ɗebe tsammanin cewa za su hana wannan addini al yau mai isa lalata kalmin diniku to daga yau fala ta shawu wa shawni kar ku sake jin tsoron waɗannan mutane ni kaɗai za ku ji tsoro na ni da ya muku wannan alheri na yi ku ɗan adam na ba ku musulunci na ba ku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na ba ku imani da shi to ku ji tsoro na ni kar ku ji tsoron waɗancan farata shau na sau shau ne kar ku ji tsoron mutane ni kaɗai za ku ji tsoro na in ji allah allah yana gaya musu kuma yana gaya mana yana gaya musu yana gaya mana shi addinin annabi yana magana da kowane mutum mai rai in Allah ce fala ta shawun nasa shauri kar kai tsammanin sahabbai ya gaya wa azaba ne sahabbai dukkan mu yake faɗa ma kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na ni fala ta shawun اليوم أك... اليوم آ... اليوم يسر لكم من دينكم فلا تخشوا واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم يوم akmaltu lakum dinakum kaga wannan karatu ya sauka ne ranar juma'a da la'azar a arfa annabi yana hajjin ban kwana sauran kwanakinsa a duniya duk ba su kwana 82 ba ya bar duniya aka saukar da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wato mamdu alaikum ni'imati na cika muku ni'imomi na dama na yi muku alkawari inna fatana laka fathan mubina yaqulu kallahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima to ni'imomin da nayi alkawari yau na cika su addinin da da nake addinin da na aiko muku da shi yau na cika shi ma'anan na cika addini addini ya cika ma'anansa a wurin a wurin a wurin addini din daga yau babu sauran annabin da zai zo daga Allah yace shi ma annabi ne annabi Muhammadu ya zo addini ya cika ba sauran addini a baya ba sauran annabi a baya bayan musuluncin da ya zo da shi ba sauran wani addinin zai zo daga Allah bayan shari'arsa ba sauran wata shari'a da za ta zo daga Allah kuma bayan wannan rukuni na haji wanda kai yau ba sauran rukunin da bai zo ba kowane abu ya cika yau kuskure ne a ce ma'anansa addini ya cika ina aka samu dariƙa ai dariƙa istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah ba sa ciki addini zai cika ne in ba istighfari cikin addini addini zai cika ba wasta gafirun nauka tawwaba ba wasta gafirullah ba wasta gafirullah addini ya cika ba sallu alaihi wa sallimu addini ya cika ba wazkurullah kafiran addini ya cika a addini dama a cike yake kamun ɗari su zo ma suna ciki tare suka zo da cikan addini ɗin tunda Allah ya gabatar da annabawansa sun wuce sun kare ya sa malamai su ne magada waɗannan annaba malamai kuwa su ne magada annaba manyan su shugabanninsu da ake kiransu waliyan Allah to su ne ulul amri ta wajen addini malamai su ne ulul amri wajen addini ulul amri wajen addini na farko su ne al'urra malaman ƙira'a su ne ulul amri in suka ce wannan ƙira'a tabbatacciya ce mutawatira ce duk abin da suka wada za a yarda in suka ce shaza ce duk abin da suka faɗa za a yarda ya ka ce babu wannan kira'a dukkan ƙurrawo za a yarda su ne masu kiyaye mana alƙur'ani sannan kuma bayan su akwai ulul amri a cikin addini na hadisi su buhari su muslim su abu dawud da tirmidhi ga sunan zai su amadu na hanbal da sauran malaman hadisi su kuma su ne ulul amri cikin hadisi su ne kadai za su yi hadisin nan gaskiya ne a yarda in su ji wannan hadisi ƙarya ne za a yarda domin aikin su ne su ne ulul amri cikin wannan harka akwai ulul amri kuma cikin masu koyar da addini don dama in ka yi karatu mai koyar da karatu in ya koya maka karatu sai mai koya maka yadda ake aiki da karatu kuma ya zo ya karba ya koya maka su ne masu mazhaba masu koya mutane yadda ake aikata abin da aka karanta din su kuma su ne ulul amri cikin wannan harka sannan kuma duk waɗannan abubuwa na addini daga ƙur'anin da hadisin da furu'a din da kuma abubuwa matakala wasa'il zuwa sanin ƙur'ani zuwa sanin hadisi su ne luga da lirabi da tasrifi da da usulul dini da usulul fiqhi duk waɗannan suna taimaka wasila ne zuwa ga san qur'ani san hadisi su ma ulul amri ne cikin wannan abu maganar su ake ji sannan kuma wannan abu duk ya cika ya yi kyau amma har yanzu zuciya ba ta da lafiya to sai a nemo ulul amri cikin gyaran zuciya su ne waɗanda aka ba su zikirin Allah da shi suke wa mutane magani da an samu ango an masa gata da gida da shimfida da komai da abin da komai da amarya to ga ciwo ya zo yau ku sai wa za a nemo dole sai likita saboda haka aka samu malamai likitocin zuciyoyi su ne rijalul ma'rifa malaman ɗariƙa su baka istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah su goge maka zuciyarka كدبلا من زكاها وقد خاب من دساها كدبلا من تزكي وذكر اسم ربه فسلي اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر to dukkan su waɗannan ulul amri ne a cikin harkar su saboda haka idan mutum ya ce shi ba zai yadda da karatun ƙurra'u ba don su ƙurra'un nan shugabannin kira'an nan babu sahabi a cikin su ba ma sahabiyai bane daga ba malamai ne kuma duniya ta yadda duk abin da suka faɗa gaskiya ne na alqur'ani saboda su ne majibintan wannan lamari su zuwa su mazajen hadisi su dima ba sahabi cikin su ba ma tabi'i cikin su dukkan su malamai ne amma duniya ta yadda duk abin da suka faɗa gaskiya ne annabi ne ya faɗa an yadda wannan don su ne ulul amri a cikin wannan su ne za su ne ulul amri a cikin harkar harkar hadisi ha kuma su abu hanifa su malik din su shafi su hanbal abu ibn hanbal da sauran mazhabobi su ku su da ulul amri cikin koyar da yadda ake aikatar da addini a aikace su ma ba sahabbai bane ba ma tabi'ai bane sai dai abu hanifa shi kadai ne tabi'i amma sai duk ba tabi'ai bane amma duniya ta yadda abu da koyar duka addini ne saboda haka wa'annan abubuwa ma an yadda da hukuncinsu na ulul amri zamuwansu ulul amri to balle waɗanda suka zo da istighfari da salati ga nabi da la ilaha illallah wanda tun daga zamanin annabi adam ake istighfari tun zamanin adam ake salatin annabi tun zamanin annabi adam ake la ilaha illallah su ne za ta sun zama baki wannan ba baki bane cewa kuma abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne wannan duk zuba musulmi fitina ne a cikin zuciyarsu bid'a kashi biyar ce akwai wajiba akwai wajiba wanda zama dole yanzu kaga yin haji wajibi ne a wurin wanda yake da iko da lafiya amma idan bai yi bidiyoyin nan ba na passport da allura da riƙe littafin allurar da zuwa kuɗi a cikin bankin bankin bankin riba to ba zai je hajin ba kaga wannan bidiyoyi ne akwai bidiyan haramun ma ci zuba kuɗi a cikin amma dole ne ka yi bidiya ta zama dole a yanzu haka kuma yanzu idan ka ce ba za ka yi karatu da littafin da aka ɗabba'a ba bidiya ne don zamani annabi babu daɗi ko akwai to yanzu duk qur'ani in ka rike shi in na daɗi ne to bidiya ne in littafi na hadisi na komai in ka rike in na daɗi ne na bidiya ne ha kuma yanzu abinda muke yin na yanzu waɗansu suna tambaya na wai kai don mene da in kana yin tafsiri ba ka riƙe littafi na ce ai shi ne sunna ai riƙe littafi bidi'a ne kuma ta zama dole in za ka yi tafsiri ka riƙe littafi bidi'a ne amma ta zama dole in an batta addinin ba zai yiwu ba annabi bai yi riƙe littafi ba zai fassara abubakar bai riƙe littafi ba zai fassara umar bai riƙe littafi ba zai fassara haka usmanu haka ali haka abdullahi bin abbas sahabbai za su zuwa ba sa ɗaukar yin sa haka din shine sunna amma in ba wannan bid'a ta rike littafi ba kaga addinin gaba ɗaya babu shi ba zai ba zai yiwu ba saboda haka ya kamata a kama mana lafiya a gane bid'a haramun bid'a wajibi da bid'a haramun da bid'a mustahabi yanzu karatun da muke a rediyo nan bid'a ne bid'a ne annabi ya tafsiri cikin rediyo ne ko cikin talabijin bid'a ne amma kuma tana karfafa addini annabi ya ce ballighu anni ku isar mini addinin nan ku isar mini to rediyo ya karba yana isarwa talabijin ya karba yana isarwa kaga wannan bid'a ta zo kusan kusan tana karfafa addini ne ba dole ba ce amma dole ta karfafa addini in an kauda ita addinin ba zai ba zai ji dadi ba don tana isar da aika ko ina da ko ina don haka yanzu ya raba mu da bidiyoyi cewa duk abin da a zamani ana karbu yi to ba za mu rayu ba rigunan mu bidi'a ne abincin mu bidi'a ne hanyoyin mu bidi'a ne ruwan famfo mu bidi'a ne ko menene bidi'a ne amma akwai bidi'a muharrama ita ce ake kaucewa bidi'a da za ta cuci addini amma sunan bidi'a kurum wannan neman faɗa ne neman tada hankali da daukan ayoyi da suka zaka kan kafiri a maka wa musulmi wannan bai kamata ba ya kamata mu samu zaman lafiya kowa ya yi karatu yadda karatun yake kar ya ta kakwadowa abin da zai ci mutuncin musulmi da musulmai ba yi da amfani musamman bana da aka yi dokan nan mun gode da aka wannan doka aliyu ma akmal lakum dinakum yau na cika muku addinin ku ma'anan addinu wanda ya bada wanda ya bada wancan hukunci wato dan an duba dukan larabci bai iya ba domin addinu wani abu ne in dai ana yin in ana yin sa da sunan ibada ba mai kawo shi a duniya sai annabi in ka ji sunan abu addinu ba mai kawo shi a duniya sai annabi annabawa ko sun kare daga annabi ba wani annabi amma in ya zama a tunanin malamai ijtihadin su ya zama hanyar addini sai a ce mazhab mazhab in kuwa abu ne na zikirin Allah sai a ce dariqa وأن يستقام على الطريقة لأسقيناهم ماء دلقا شرعة ومنهاجا تو كنت بجي أنت دين مالك كو دين الشافعي كو دين أحمد كو دين دين دين عبد القادر كو دين شامة الجاني آه. أي دين دبان مذهب دبان طريقة دبان كون يكون عند أكي ينسى duk suna nan kar a gauraya ba ce aliyu ma akwai zakun ɗari ƙafin ba dinakum aka ce addinu kai ya ƙare tun da annabi annaba sun ƙare wa tun da alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga yau na yadda muku da wannan addini shi kadai shine yaddadde a wuri na wanda za a min ibada da shi wa man yattaji al-islam dinan falan yuqbal minhu duk wanda ya nemi wani abu yace zai bin addini da shi ba musulunci ba falan yukbara minu ba zan karba masa har abada addini guda ɗaya ne daga yau ba sauran wani addini sai addinin nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ne yarda da shi ya zama addini karɓar musulunci
za ki ga musu yadda biyan musulunci ya ka da ya ka da yau hayar la ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله abin da ya faɗa shi yadda tun daga zuciyar ka yabba ki Allah shi kadai shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai shi yayi kowa shi kadai ne ubangiji mai ke bauta masa kin ce kin yadda annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini ko kin ce kin yadda Yesu wato ba annabi Isa ba dan Allah ba bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sai da shi da abun mamaki an yi shi yana da uwa ba shi da uba kuma yadda aka yi annabi adam ba shi da uwa ba shi da uba shi yadda aka yi kamar haka tana jin hausa ka ba ta ji ba ta ji to fada mana da ke ta ta yadda an fada mata ta yadda yau gini yau shi kenan daga yau kin zama musulma duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan shi za ki je ki wanka ki so mu sallah sun muna da sallah biyar musulmi za su koya miki yadda za ki ga yin alwala da sallah wannan wanka da za ki in kin in kin miji kin kwanta da miji ki dole zai kin yin wanka duk da za a yi su bayani kuma jin haila in ya zo ba a yi sallah sai ya yanke sannan a yi wanka sannan a kwanta da miji kuma Allah ya bashi dama yi haji Allah za ki dama ba ki dukiya ki yi zakka kuma ba a cin naman alade ni ne sunan ki na da ruwa ne ruwa goma ne
Abigail.
Abigail wanda suna shi ne sunan musulmi
Fatima.
Fatima yawa ba muna miki murna a cikin rayuwa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا na yarda daga yau babu addinin da za a yi mini ibada da shi in yarda sai musulunci shi kadai umar ya sayar da zaka dinan falan yubbada minhu shi addini a wurin Allah kamar kuɗi ne wajen gwamnati ana cin amfani da kuɗi gwamnati sai ta ba da notice za mu fito da sabon kuɗi ga yadda darajar su yake ta gane ne to shi kenan alima ko ta kudina kuma arzu ta likuni radit lakum al-islam dina wa nutra bi fatwa sadin ghayr mutajalib lin yubi inna Allahu ghafurur rahim amma abubuwan nan da na haramta duka wanda ya matsu ya rasa abinci ga mushe ga yunwa na yadda ya ci mushe din wa nutra ghayr a cikin matsuwa zai sa zai ba shi dama ya ci mushe din Allah ya kiyaye matsuwa اللهم لا خير لمن لا فيها ان يجي كم ولا يجي يا يوم يا يوم ولو وانا Allah ya karbi addu'o'in mu ya karbi addu'o'in da muke musu addu'a Allah ya kiyaye mana addini mu da mutunci mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya dauka mu Allah ya dauka mu zaman lafiya a Najeriya wannan ne kuma Allah ma shi duniya da lafiya Allah ya kiyaye shari duniya da lafiya sun da rawa da Allah ya kana da اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الامام والخاتم لما سبق في حق لك والهادي الى صراطك المستقيم وحقق الهدي من دار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله